Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare da ke unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya. Sannan muna karatu cikin littafi mai suna Al-Wasaya Annabawiyya na babban malami Sheikh Salih bin Taha Abdul Wahid Abu Islam Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama. Mala yana mana magana akan wasiyoyin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ga al'ummarsa. Zama da ya gabata mun karanta wasiya ta shida. wacce ita ce wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ga musulmai da su so shi fiye da kowa da komai kuma su yi haƙuri akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in imanin ɗayanku ba zai cika ba face sai na fi soyuwa a gare shi fiye da mahaifinsa fiye da ɗansa fiye da mutane baki ɗaya. Umar radiyallahu anhu wata ran ya ce ya Rasulallah, la'anta a habu ilayya min kulli shai illa min nafsi. Ya ce ya Rasulallah, wallahi duk duniya ba wanda nake so fiye da kai in ban da karan kaina. Annabi ya ce la, hatta a kuna a habu ilayka min nafsi. Annabi ya ce a Umar, wallahi imaninka ba zai cika ba har sai na fi soyuwa a gare ka fiye da karan kanka. abun nufi za ka iya a maimakon a ƙoƙarin bani kariya ka rasa ranka za ka ji ba kai asarar ran ba umar bai yi wata wata ba a take sai ya ce ya rasulallah wallahi yanzu to ka fi soyuwa a zuciyata har ga karan kaina annabi ya ce al'an ya umar to fa yanzu ne imanin ka ya cika ya umar sai da ya kuyan wa musulmai waɗannan dalilai da suka nuna mu so annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da komi da kowa ya za mu so annabi sallallahu alaihi wasallam anan tambaye take ya za mu so shi ita dai waccan tambadaddiyar wacce take rawa da katti ko shi wancan dan kwayan da wuyuyi da waye tunda ya fita yawon gari shine mai son manzo ni kuma da ban fita ba a wajen sa ni makiyin wane ne makiyin manzo shin wannan yawon garin shine son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan shi ne son annabi to sahabbai ba su yi ba kenan ba sa son annabi shin ranar haihuwarsa ranar sha biyu ga watan rabi'un al'awal ga wanda suke ganin haka ɗin ne duk da akwai saɓanin malamai shi ne mu zo muna kiɗa muna rawa mu sa kaya masu datti muna tafiya a kan titi da kafa shi shi ne soyayyar annabi sallallahu alaihi idan shi ne soyayyar annabi to sahabbai ba su yi haka ba kenan ba sa son annabi sallallahu alaihi wasallam idan har kiɗa-kiɗa ɗinnan da rawa-rawa ɗinnan su ne son annabi to sabai ba su yi ba ya son annabi sassalam yake shi ne tsa'atu fi ma amara annabi in ya ce a yi to ka yi shin annabi ya ce a yi kana yi ya ce ki shin kina yi idan kina yi to kina daga cikin son masawaya annabi sassalam wa tasdiquhu fi ma akhbara labaran da duk annabi ya faɗa shin kana gaskata shi idan har kana gaskata duk abin da ka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kana daga cikin masoya annabi sallallahu wajtinabu ma anhu naha wa zajara da nesanta duk abin da annabi ya ce kar aka aikata shin kana nesanta duk abin da annabi ya ce kar a aikata idan har kana nesanta to kane masoya annabi sallallahu alaihi wasallam to ku je ku ga duma su yawon garin nan haka suke cim ne fa na yan kwaya fa sai su su ma ranar sun fito to su ne masoya mambo annabi ya ce to kar a sha kayan da za su bugar da hankali to su suna sha kenan ba sa son annabi sallallahu alaihi wasallam son annabi shine ya ce kar a yi to kar ka aikata ya ce a yi ka yi to shine kana son annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu daga cikin sonsa shine riko da sunnarsa duk abin da ka san sunnar annabi to kai riko da shi kenan kun ga sai ku kalli masu masu maulidin nan shin suna riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da wuya sai kaga duk sunnonin annabi baya azumin litinin ba sunnar annabi bane baya azumtar ayyamul bid ba sunnar annabi bane baya qiyamul layl ba sunnar annabi bane ba wani ma baya bin iyayensa amma kuma ranar maulidi zai fito yayi yawon gari shine masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wai baba Hassan yanzu yake faɗa daga cikin wanda suka yi yawon gari akwai wanda suka ce an ɗauke musu sallah ma yanzu wannan addini ne sun yi rawa ga kunga wannan an raba mutane da addini sannan kuma bayan riko da sunnarsa abu na uku daga cikin soyayyarsa shine bashi kariya daga cikin son annabi shine idan an taba shi lokacin da yake da rai ka bashi kariya lokacin da ya mutu idan an taba sunnarsa ka bata kariya shin kana son masu tatsi ne an kalakata to kai ba masoyin annabi bane da yawa daga cikin ɗari'u suna son wannan mai wannan wannan dan kalakata saboda suna ga yana faɗa da yin izala to idan har kana son wanda yake yakan sunar annabi sassalan kai ba masoyin annabi ba ne masoyin annabi shine wanda da annabi yana da rai zai iya zuwa idan an taɓa annabi ya ba shi kariya mu karanta tarihin sahabbai matar annabi ma aisha radiyallahu anha da tari yahudawa suna zagin annabi sai assalamu alayka tace alaikumus salam wal la'na assam shine mutuwa in sun zo da annabi maimakon su ce assalamu alayka sai su ce assalamu alayka ya muhammad Aisha wata ran da ta gane ta ce alaikumus salam wal la'na mutuwa akan ku kuma Allah ya tsine muku albarka Sauban sahabin annabi wata ran wani bai hude ya zo ya ce assalamu alayka ya muhammad Sauban ya ga da tsaurin ido ta tare da shi sai ya naushe shi a goshinsa sai da ya faɗi ya farfado ya miƙe ya ce ya ka naushe ne ya ce me yasa ba za ka ce assalamu alayka ya rasulullah ba Mikdah ɗan al'aswad, an ja sulul Hudaybiya wani bai Yahudu ya zo yana so ya kama gemun annabi, sai sahabin nan sai ya zaro takobi, ya ce, Wallahi, kana ƙara miƙowa nan ka zan sare shi. Wannan shi ne son annabi sosallam, to mu da ba mu samu irin wannan ba shi kariyar ba, idan an taɓa sunnarsa, to ka ji ba za ka iya bacci ba, ka binciko sahadisai da suke bayanin sunan annabi sosallam ka yaɗa su a duniya. Wannan shi ne son annabi sallallahu alaihi wasallam. ba shi kariya abu na gaba daga cikin sansa shine koyi da shi duk abin da kaga annabi yayi to kai kokari kai koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira abubakar radiyallahu anhu kuma yake cewa da dai ban kasance zan bar wani abu wallahi da na sa annabi yana aikatawa wannan shine soyayya amma yanzu shin matasa haka suke shin masu maulidin nan haka suke ba ka riko da sunnarsa ba ka ba wa sunnarsa kariya ba ka koyi da shi to kuma amma sau ɗaya a shekara saboda ka fito ka yi yawon gari kai masoyin wane ne wannan ba soyayya ba ce ubangiji ta ala shiryar da mu yau za mu tashi a wasiya ta bakwai mala yake cewa alwasiyatu sabi'a wa hiya wasiyatu sallallahu alaihi wa sallama lil muslimina بالمحافظة على نعمة الأمن والصبر على ذلك مهما كانت الفتن itace wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmai da su kiyaye amincin su da zaman lafiyar su kuma su yi hakuri akan haka diyan da fituna ta kasance wannan wa'azin yau da yan boko haram ake wa'azin yau da lakurawa ake wa'azin yau da bandits ake waɗannan masu masu hana mutane su zauna lafiya din da su ake annabi sassana ya yi wa al'ummar sausiya cewa su kiyaye zaman lafiyan al'umma musulmai kuma ko da wani abu na cutarwar shugabanni ana yi to su haƙuri su kiyaye wannan amincin saboda zaman lafiya ba wace yace ya fi zama mai ɗan sarki zaman da muka yi a nan ɗin nan zaman lafiya ne ya janyo da ba aminci fa da kowa ya kule zaman lafiya ya sa yanzu daga nan sai ka tashi duk dare ka tafi Kano inda aminci baka tsoro zaman lafiya da da aminci daga nan sai ka je haddin gun Najeriya baka tsoro aminci kenan shi yasa annabi Ibrahim ya fara roƙon aminci kafin arziki rabbi ja'al hadha baladan aminan sannan warzuq ahlahu min samarati Allah ka sa wa garin aminci sannan ka azurta su jama'a in babu aminci ba a moran arziki in ka ga mutum yana jin daɗin arzikinsa to aminci ya samu kafin komi shi yasa annabi ya mana wasiya kada mu wasa da aminci hasali annabi ya ce idan an samu mugwayen shugabanni dukiyar ku ne maimakon su raba kowa ya samu sai su tattare su kadai sabai suka ce ya za mu ya rasulullah ba za mu yaƙe su ba ya ce a'a ku ba su hakkin su ku roƙi Allah hakkin ku saboda a zauna lafiya yanzu aka raba dukiyar ƙasa jama'a za mu yi wadada ko ba za mu yi ba wallahi za mu yi amma ba a raba daidai sanata ya ɗauki miliyan kaza malam firamare ya ɗauki dubu kaza ku duba tazarar haka ne kun ga ba a raba daidai wani ɗan siyasa ko wani ma'aikaci ya ɗauki miliyoyi kuɗin da yake ɗauka wani a shekara ɗaya wani sai ya fara aikin gwamnati har da taya sa da fanco da gratuity bai samu wannan kuɗin ba zalunci ne ya zami annabi ya ce ku ba su haƙƙinsu ku roƙi Allah haƙƙinku in an je lahira za su gani sai annabi ya addu'a ce Allah duk wanda ya shugabanci al'umma ta yi mata tsanani ubangiji ka hada shi da tsanani yace duk kuma wanda ya shugabanci al'umma ta yi mata sauki ta samu saukin rayuwa ya mata adalci Allah ka hada shi da sauki to kun ga kenan gashi shugabannin annabi ya faɗa za a yi su azzalimai su raba wa kansu motoci ranar mai su cinye haraji in an tara su raba wa kansu dutse ya zami annabi ya ce ku yi haƙuri a zauna lafiya ko ya ne ne so da idan an zauna lafiya ku kuka ci riba idan ba a zauna lafiya ba fa duk kucewa za su suna da gidaje a ƙasashen waje suna da kuɗin da za su yi bindigogi su ba security su su tsare su ku ne a cikin matsala talakawa sai annabi ya ce ku yi haƙuri don haka mi riko da wasiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu rabata a duniya da lahira قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجي من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها annabi ya ce duk wanda ya wayi gari a cikinku yana mai aminci a gidansa da iyalansa yana mai lafiya a jikinsa yana da abincin yinin to kamar an tattara masa duniya ne gaba ɗayanta abu uku in ka samu ka tattala arzikin duniya aminci kana cikin zaman lafiya kana da lafiya a jikinka kana da abincin yinin annabi ya ce kafi kowa amma mu yanzu wani yana da aminci yana da lafiyar jiki yana da abincin shekara ma Allah bai sa masa wadata zuci ba cikin fargaba yake shi yasa wannan yasa muke cikin wahala waɗanda suke satan billions fa ba fa sun fi karfin abinci fa amma ɗan adam ne da haɗama da haɗama da haɗama wai mutum ɗaya saci biliyan ɗari da ‘yan azare in za a raba mana wannan kuɗin za mu daɗe muna moransa ‘yan bauchi ma za su san samu aka raba musu kai ko najeriya aka ce kowa za a gutsara masa kowa sai ya samu kaso ‘yan dubu dubu ɗin nan dai za a samu amma mutum ɗaya ɗaya ɗan adam kenan annabi ya ce da za a ba shi kwalin zinare a ƙara mar kolin zinare da ya buƙaci na uku in kaga ɗan ada ya daina buri annabi ya ce ya ji ƙasa a bakinsa an sa shi a ƙabari ka tara ka tara awa kake tarawa amwaluna li dawil mirathi najma'uha wa duruna li kharabi dari nabniha dukiya da muke ta kokarin tarawa a magada muke tarawa mai sudusi da zumuni da kumusi da rubu'i dusu za a bawa gidaje ku a zamani ne kan waye ne gashi duk an mutu an basu wasu ne a ciki da aljanu da mutane wani ma aljanin yayi mata hudu yana hutawa a ciki to an gina gidan an yi fat fat fat ko da fat da gado da ruwa da da bandaki da da kitchen me ya rage masa sai matansa hudu ko da yayansa sun samu gurin kwana guri ya zama kango to dan adam kenan fa ta'ammal ya ya abdullah mala yace bawan Allah ka lura hadal haditha ka lura da wannan hadisi فإنه يدل على أن من حاز على ثلاثة أشياء فكأنه ملك الدنيا بأسرها yana nuna cewar wanda ya tattara abubuwa guda uku kai ka ce ya mallaki duniya ne gaba ɗayanta awwalan abu na farko al'amnu fin nafsi wal mali wal ahli wal iyal shine mutum ya samu aminci a karan kansa da dukiyarsa da iyalansa da wato ahalinsa ثانيا ابي نبي الصحه والعافيه في الجسد jikinka ya zamo kana da lafiya to mu yanzu saboda tsaba dan adam yana son kuɗi jinya ma sai ta kama shi ya kasa yau kansa magani kaga wannan matso ya wuce matso sai ka ja dogo ka ce matso ne me za ka da kuɗi kuɗi ka ci ka sha in baka da lafiya ka nema wa kanka lafiya shine amfanin kuɗi wa kake tara wa kudin wanda kake tara kudin yana cikin gyatumarsa an rubuta bi katbi rizqihi an rubuta arzikinsa wa kake tara wa arziki salisan da yana da son kudi salisan abu na uku tawaffuru qutil yau mutum ya zama yana da abincin yini sahabbai fa ba dukiya suka tara ba amma an suna da abincin yini wallahi mutum shikenan bai da wani buri shi dai ranar ya fi karfinta mu yanzu ba mu fi karfin ranar ba ranaku ma dubu a bayansu mu fi ƙarfinsu wannan ya sa mutane su cin haram ta ko'ina saboda ɗan adam kawai tsoron talauci fargabar talauci alhali annabi ya ce da za ku dogara yadda ya dace mafi cancantar dogaro ga Allah ko da yadda yake azarta tsuntsu haka zai azarta ku annabi ya ce tsuntsu yana wayan gari ba komai a cikinsa amma da mai dawa koshe wannan shine arziki ka dai fi karfin abincinka ya zama ba yunwa a jikinka ba wai ka tara da yawa ba waɗanda suka tara da yawa wasu gabarwa mala ya ce fa'awwalan na farko bada annabi sallallahu alaihi wasallam bi ni'matil amn annabi ya fara bayani da ni'imar wato aminci da annahu la ladzata wala tamattu'a bi ni'matil afi wa ta'ami illa bi wujudi ni'matil amn wal aman mala yace saboda babu jin dadi babu morewa da lafiya da abinci face sai an samu ni'imar zaman lafiya da aminci wa qala sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi yace al muslim musulmi na gaske na kwarai man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wanda musulmai suka kubuta da harshensa baya cutar da su da hannunsa baya musu ta'addanci kenan waɗannan kidnappers din ba musulmai ne na kwarai ba musulmi na kwarai annabi ya ce musulmai sun kubuta daga harshensa da kuma mi hannunsa annabi fa cewa ya ce wanda ya zo wucewa ta masallacin mu kidnappers su ji wannan da suke cewa su musulmai ne wanda ya zo wucewa ta masallacinmu ko ta kasuwarmu annabi ya ce da kibiya a hannunsa ya riƙe wajen tsinin ya wuce annabi ya ce kada cutar da musulmi Allahu akbar gurin jama'a in ka zo wucewa inda gurin tsine ka me ka riƙe gurin tsinin annabi ya hana tofar da yawo a katangar masallaci saboda in wani ya gani zai me zai cutu ina kuma wanda zai zo garin mutane da bindigogi ya kashe mazaje ya ɗebe mata ya ɗebe yara ya ce sai an bashi kuɗi kuma ya zo ya ce maka musulmi ne shi ma abin yana damunsa wai haka zai ce maka wai yana damunsa wallahi a gaban nan dole ne du mai faɗa ya faɗa wa gwamnati gaskiya talakan najeriya iya aminci yanzu yake bukata talakawan najeriya duk tamowa ne da mu gaba ɗaya kowa a tamowa yake iya aminci suke bukata mutum ya iya zuwa jeji lafiya ɗan samo abincin da zai ci mara daɗi mara gina jiki ba mu cin kwai ba mu cin kifi mun hakura da nama mun hakura da madara duk waɗannan abubuwan gina jikin mun hakura da su kawai mu ci tuwon dawa ma tuwon hatsi to shi ma an ce ba za ka je ka noma ba in ka je sai a kama ka ce sai ka bada miliyan talatin Allah ta'ala shiryar da mu ma'anahu ma'anarsa man lam yu'zi musliman bi qawlin wala fi'lin wanda duk bai baya cutar da musulmi da wato magana ko aiki wa khassal yada bi zikri annabi ya kebanci hannu da magana da ambato li anna mu'zam al af'ali biha domin yawancin aikin ta'addanci da hannu ake yi idan mala yace kenan al muslimul kamil al islam musulmi na kwarai man saliman nasu min azahu shine wanda musulmai suka kubuta daga cutarwarsa baya cutar da su biyadihi aw bi qawlihi da hannunsa ko da maganarsa wala shakka anna aziyatan nasi bil qatl wat tafjiri mala yace kuma babu kokonto cutar da mutane ta hanyar kashe su cutar da mutane ta hanyar tayar musu da ba mamabai wahtijazihim karaha'in mala yace da tattara su kamar ababan ajiya shine kidnapping din su wai fa malam ba dan Najeriya bane dan Masar ne mazaunin Jordan kuma ya rasu amma ka da abin da yake faɗa ka kama mutum ka ajiye shi a matsayin wani abin ajiya shine kidnapping ko wa qatl atfalihim da kashe ƴaƴansu wa itlafi amwalihim da tarwatsa dukiyarsu lalata ta mutun yayi noma ku je garin ku kone gonar haka suke ko su je su kone gonakin mutane kullu zalika ma da yace duk wadannan dakhilun tahta hadha alhadith ya shiga wannan hadisi ina muke yanzu turji ya ce musulmi ne to annabi ya ce karka cutar da musulmai da bakinka ko da me ko da hannunka ƴan boko haram sun ce musulmai ne su to annabi ya ce kada ku cutar da musulmai da me da hannunku ko da me da hannayenku ko da bakunanku almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi almuslimu aqul muslim la yadhlimu wa la yakhzulu wa la yahqiru بحسب امرئ من الشر أن يحقل أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه annabi ya ce duk musulmi ga ɗan uwansa musulmi da dukiyarsa da jininsa da mutuncinsa haramun ne annabi ya ce ya ishi mutum laifi ya walakantar da ya tozartar da ɗan uwansa musulmi tozartarwa ne ka kama mutum ka sa shi a jeji ka ɗaure shi ka ce nan zai yi ba haya kowa yana kallonsa kana shan wiwi kana busa masa kana kira kana cewa za mu kashe gobe idan ba a kawo mana miliyan goma ba kuma kashe musulmi ne kai wani irin musulunci kake wani irin musulunci ne musulunci wani iri ne wannan ta'ammal ayyuhal muslim ya kai musulmi ka lura wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ya ce man hamala alaina silaha falaysa minna wanda duk ya dauki takwabi akan mu ya dauki bindiga akan mu baya tare da mu ya rasa waɗanda zai kashe sai ƴan uwansa musulmai a nan ne zai zo ya ɗaga dantsansa ya ce yana da ƙarfi wawa ga kuma musulmai ana kashe su a gaza yahudawa suna kashewa ka ɗebi makamanka ka tafi palestine mana ka taimaki yan uwanka musulmai da ake kashewa ko kuma ƙasashen maguzawan duniya yankin asiya suna ƙona musulmai suna kashe musulmai ka je can mana ka nuna musu ƙarfin ka cewar ka zo ka taimaki yan uwanka musulmai amma sai ka je ƙauye ƙauyen da duk garin ba mai ginin bulok ƙauyen da sarkin garin ma babbar rigarsa shekara guda bai ɗinka wata ba ta fara mutuwa talauci ya kama su ka ringa kaɗa su jani kuma kana kashe su wannan wani irin rayuwa ne abin da fa ake yi kenan kuma gwamnati ta ce tana yi tana yi tana yi amma ta ƙara yi a taimaki mutane su zauna lafiya a garuruwansu idan mutum bai zauna lafiya a garinsa ba ina zai je ya zauna lafiya yanzu a nan za ka fita ka je ka saya ka siyar idan bala'i ya tashe mu a nan in ka je can kai bako ne fa ba komi ka isa kai ba ko jigawa nan ka je makwabciyar mu bako za su ce maka sai ka nemi alfarmar gona ko sa ka siya abubuwa da yawa sai a ce ai kai bako ne zuwa kai wa fi lafzin a wani lafazin man salla alaina saifa falaysa minna wanda duk ya zare takobi akan mu annabi yace baya tare da mu fa alaman sawwalat lahu nafsuhu to yana kan wanda ransa ta kawata masa aw haradahu ghayruhu ko wanin sa ya tunzura shi ala qatlil muslimin akan kashe musulmi ya nuna masa cewa wallahi mu je mu in mun tada bom a garin nan ko mun yi kidnapping za a biya mu dubu ashirin ashirin shine abin da ake basu wasu munafukai suna gefa suna cin kuɗi an kai miliyan ashirin shi an kama su da ana kama sai ya ce dubu hamsin ake bashi amma dai ana bashi wiwi lokacin da yake so duk wayar da yake so lokacin da yake so ana iya bashi sannan in mata suke bukata daga gari ana kai musu karuwa iya abin da ake amma wasu ne suke cin gajiyar kudin ubangiji ta'ala du mai hannu a rashin zaman lafiyar arewacin najeriya da najeriya ubangiji ta'ala rashin wato mai hannu a rashin zaman lafiyar allah ka halakar da shi ubangiji ta'ala kamiyar masa da sharrinsa kansa Ubangiji ta'ala ka zaunar mana da katsina da zamfara da du Najeriya lafiya. Ba mu da abin da ya kai zaman lafiya. Mun zauna a nan zaman lafiya ne, ka je jeji da mashin lungun-lungu zaman lafiya ne. To wanda ya tunzura musulmi akan kashe waninsa, fi ukri darihim a cikin gidajensu, an yatama an na fi hadal hadisi maliyan. Bala ya ce su ɗan tsaya su saurari wannan hadisin fa, لأن معناه عميق جدا وخطير ما ليتي saboda ma'anarsa fa tana da zurfi kuma tana da hatsari fa huwa yushakkilu tahdidan li kulli man sawalat lahu nafsuhu bi qatl almuslimina to wannan akwai gargadi da razanarwa ga duk wanda ransa take raya masa ya kashe musulmi sawa'un bisayfi daidai ne da takwabi aw tafjiri ko kuma da tada bam ko harbi aw liktiyali ko kawai mutum yana cikin bacci kwatsam ka aukan masa ba tare da ya wannan ba sannan kafin mu wuce gaban nan su ma muna kira ga zamfarawa da katsinawa annabi fa bai ce ka tsaya haka kawai wani yana kashe ka ba ba kuma musulunci bai faɗa ba a dokan najeriya ma halal ne sayan bindiga halal ne ka saye ta kamar ta rijista yanzu da miliyan talatin da suke kawa na mutum ɗaya bai kai a sai bindigogin miliyan talatin ko ban san kuɗin bindiga ba dai za a ɗan samu mana ko ku saya ku yi musu rijista a gwamnatance ku kare kanku gurare da yawa su haka su kare kanku su shugaban sojoji ma fito ya faɗa ko a ɗauki matakan kariya gwamnati ba ta iya ba komai za ta iya yi ba kuma annabi ya koya mana jarumta sahabi ya ce ya rasulallah mutum ya zo gida na ce na bashi dukiya ta annabi ya ce karka bashi kun ji jarumta karka bashi ya ce idan ya yaƙe ni annabi ya ce ka yaƙe shi ya ce idan ya kashe ni ya ce ka yi shahada idan na kashe shi ka kashe mushe kuma su ma hukumar suna so mutane suna kare kansu amma bisa tsari ba kau ba ba bisa tsari ni na san lokacin da wani gari a jigawa state ko yankin katagun ko jigawa ko yankin bauchi state wani bafin latani ya je ya sai da dabbar saɓarawa ya biyo shi da kibau ya shiga buka saɓarawa ya ringa harba kibau yana ta harba shi ko ya fara iku wayo ya kashe ni wayo na mutu farawo sai ya shigo da kansa ashe shi kuwa laɗewa ya a ƙofar bakin doron ƙofa ta bukarsa yana amma ya kashe ni sai ya leƙo ya shigo karɓar mai ɗiban dukiya ya kashe mai dukiya ashe ya zara addarsa sai kansa ya gani a ƙasa hukumar lokacin sai da ta ƙara masa adda da kyauta aka yi awodin nashi kenan gwamnati tana so mutane su koyi jarumtar kare kayi amma a biyo ku kuruga da gudu gobe ma a biyo ku kuruga da gudu da azare haka suka ringa idanu ba su zauna lafiya ba cewa suka ce ba su yarda da wannan ba ɗan albarka aka zo suka ɗora waɗanda suka zo suke kashewa suke ɗauka ɗaɗɗe yanzu ba a zauna lafiya ba tun lokacin in ta kunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna kuma wa tarjuna min Allahi ma la yarjun idan kuna jin zafi na mutuwa ko na tsara ko na harbi su ma fa suna ji fa in kama ta'lamuna tamkar yadda kuke ji kuma kuke tsoron mutuwa suna tsoro fa sannan wa tarjuna min Allah ma la yarjuna idan a kokarin kare kanku ne da mutuncin ku da addinin ku aka kashe ku ku kuna wani fatan abu a wajen Allah su kuma ba sa wannan fatan shine ku kun yi shahada su kuma sun mutu mushe dan haka dole zamfarawa da katsinawa gwamnan su ma ya ba su wannan shawara sai fa sun koyi hanyar dabarun kare kai zaratan gari ya zamo ana raba dutu dutu wasu su bacci wasu kuma kasi ne kasi bacci a nemi makamai da za a kare kai ai abin da tsari kuma a sa masana tsaro na gwamnati su faɗa wa mutane yadda ake iya kare kai amma wallahi idan ba a yi haka ba wannan ɗauki ɗarɗayan ba za ta bar kowa ba Allah ta'ala ya amintar da mu a ƙasar mu وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال دغ عبد الرحمن أبو ليلى yake cewa haddathana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sun ba mu labari annahum kanu yasiluna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam fanama rajulun minhum cewar sun kasance suna tafiya tare da annabi sai wani cikin su ya bace fan talaqa ba'dhum ila habalin ma'ahu sai wani ya tafi tare da igiya tare da shi fa akhadahu fa fazi'a wato mai baccin ne yake da igiya da ya tashi sai dauke masa kamar igiya din tana kusa da shi dai tashi sai ya tashi a tsoruce fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da annabi yaga haka sai ya ce la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman baya halatta musulmi ya firgita da dan uwansa musulmi Allahu akbar firgita shi ma haramun ne yasa musulunci yace annabi yace ko da wasa kada ka nuna wa dan uwanka makami shi dan zai iya dungurin hannunka wannan sai ta mutun da mashin ba kyau kaga mutun yana tsaye kawai kai kansa da mashin sai ka taka burki annabi yace kar ka yi birki yana iya shanyewa ka kashe shi sai ka ɗora hannu a kakala sai yadda za ka yi sannan kada ka saita mutum da bindiga ko da wasa ko wani danko annabi ya hana wannan shine addinin mu addinin musulunci amma wani zai fito ya ce maka addini yake yi amma kuma yana yin ta'addanci wa musulmai musulman ma kuma irin yan Najeriya kuma yan ƙauye masu fama da cikin su iya hidimar cikin su suke ba su samu wutan nefa ba ba su samu ruwa ba ba su samu ilimi ba abinci kawai suke ci qultu mala yace nafyul hilli kore halacci huna anan ghayatun fi zajri makurane wadan tsawatarwa an tarwi'i wal faz'i wato wadan razanarwa da tsoratar da musulmi wada wato li raf'i rawi wal khawfi an nas da kuma kira cewar a daukewa musulmai tsoro da firgicin su fala yanbaghi lil muslim an yufzi'a aw aw yurawi'a musliman mala yace baya dacewa musulmi ya tsoratar ko ya firgitar da dan uwansa musulmi walau bi akhdhi absatil ashiya'i minhu koda ko zai dauki mafi walakantar abu ne a wajen shi misali abokinka ya ajiye waya sai ka boye ta da yazo sai ya firgita bai ga wayar ba ba kyau ai ka boye ta shi ka firgitar da shi to babu kyau irin wannan sai sai ya nema sai ka faki kalkire dariya kace a ni dauke gwada ka nake kuma idan idan da a ce bai gane gaba kuma ta can shike to babu kyau wannan a musulunci kal habli masalan kamar igiya misali fa kaifa bit tafjir mala yace to ta yaya kuma ta hanyar kai bombin dinsa wal irhab ko ka tsoritar da shi wa salbi hayati minhu ko ma ka salwantar masa da rayuwa aw atrafihi ko wani sashin sa aw malihi ko dukiyarsa aw baitihi ko gidansa aw iyalihi ko kuma iyalansa ina kuma in karamin abu ma musulunci bai yadda ba ina kuma babban abu wallazi dafa'ani fi hadhihi al-ahadith mala yace cikin wannan hadisai yuzakkiru rasuluna sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi ni'matil amn wato annabi yana tunatar da mu bisa ni'imar aminci wa yusihim yana tunatar da su wa yusihim bil muhafazati alaiha yana mana wasiya kuma mu kiyaye wato ainihin wannan wato yana mana wasiya da mu kiyaye ni'imar aminci wa yuhadhiruhum min al-i'tida'i alaiha kuma yana wato ainihin tsoritar da mu yana mana gargadi wato ainihin daga yi mata ta'addanci mala yace wallazi dafa'ani lil hadithi an hadhihi al-wasiya fi hadha al-yawm bizati abin da yasa nake magana a wannan wasiya game da wannan wasiya a yau din nan ma hadatha fi madinatil karak shine abin da ya faru a wani state a karak jordan ne wata state ne a kasan jordan fi hadha al-usbu' a wannan satin min al-i'tida'i ala amnil biladi wato wadan ta'addanci a bisa amincin kasa wa rijalil amni da kuma wato masu kula da amincin kasa kun ga kenan ko ina akwai masu tunanin cewa su kashe sojoji da yan sanda duk ƙasar da ba sojoji ba 'yan sanda ba SS jeji ne kusan yasa jeji mai ƙarfi yake cin mara ƙarfi ko waɗannan abubuwan ne babu rayuwar jeji kenan in na fi ka ƙarfi ko zan zalunce ka to wanda ya ce babu ɗan sanda babu soja babu SS babu kaza yana cewa mai rayuwar jeji na fi ka ƙarfi sai yanzu gidanka na kwankwasa in ce ban kuɗinka gaba ɗaya in ka ƙi sai na kashe ka saboda na fi ka ƙarfi To, amma shari'ar Musulunci ta sanya waɗannan jami'an tsaro domin su ɓatawa mai rauni mai hakkinsa. Wata ruwi'il aminina da kuma tsoratar da masu wato wanda suke cikin aminci min ƙibali man yadda unar Islam, wal Islamu min amali wa fikirhin bari, wato ga wanda suke iddi'a'in Musulunci, alhali Musulunci game da ayyukansu da tunaninsu ya baranta, wani tsilakan min ƙauli sallallahu Alaihi wasallam addinin nasiha, Mala ya ce kuma riko da wato ainihin faɗin anarsu san cewar addini nasiha ne wa hadhihi risalatu. Mala ya ce to wannan ga wani sako fi hata zikirun wa tahzir cikin wannan sako akwai tsawatarwa akwai gargadi wajihu ha lil ladina yahmiluna fikrat takfir. Ina fuskantar da shi ga wanda suke daukan tunanin kafirta musulmai wa ya'taduna ala amnil bilad ala amni bilad muslimin da kuma wanda suke ta'addanci akan amincin wato garin musulmai wa ala arwahi ibadillahi alaminina suke ta'addanci akan rayukan bayin Allah wanda suke cikin aminci mala yace ga wani sabo kenan da kidnappers yake ko da waɗannan ƴan boko haram din yake da waɗannan lakurawan yake waɗanda suke zuwa su nuna kwaburin su ga musulmai amma ba su je su nuna kaurin su a waɗanda suke cin zarafin musulmai ko suke kashe musulmai ba sai dai su dawo kan musulmai din awwalan abu na farko i'lamu ya man tahmiluna fikral khawarij yace ya wadanda suke dauke da tunanin khawarijawa annal amna diddul khawf aminci ba kishiyar tsoro ne fa idza zahaba al amnu min baladin halla makanahu al khawf wal huzn wal ru'b mala yace idan har aminci ya bar gari to abinda zai mai gurbin sa shine tsoro da bakin ciki da firgici wal fawda da rikicewar al'amura wan nahbu da kwace salbu da fuzge wa tarkul ibada da ma mutun ya kasa yin bauta yanzu wannan yakin Sudan da ake mara kan gada ko masallaci ba kai sagaje ba ban taba ganin yaki mara kan gado wani da yaro ne irin yakin Sudan me manufarsa musulmai wanda suke tafiya da tare wannan ya jarin dina wannan ya jarin dina suna kashe juna faɗi me manufarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen zamani yace daga cikin alamar tashi alkiyama yaksurul harj kisa zai yawa ai ta kisa sabai suka ce ya rasulullah aktsaru mimma naqtulu al'an sabai suka ce ya ma ki Allah fiye da yanda muke kashewa annabi yace alaysa qatlul qul kuffar ba kashe kafirai za ku yi ba walakin qatlu ba'dukum ba'da annabi yace sashin ku ne zai na kashe sashi annabi yace har sai mutun ya kashe dan uwansa ya kashe babbansa kuma ya kashe makwabcinsa Ƙarƙashin wannan hadisin wannan satin, wancan satin rana ita yau ɗin nan, akwai wani babban malamin mu a Jordan ha akwai dan baffan sai je harbe shi ya kashe shi cacar baki ne ta family ta hada sai je ya kashe shi yana tare da ɗansa ya kashe ɗan yana tare da matarsa ya harbe ta ita bata mutu ba tana asibiti ko gobe za ta iya mutuwa kun ga annabi yayi gaskiya mucisa zai yawa amma ba ba kafirai za mu na kashewa ba sashin mu ne zai na kashe sashi nayi wa'azi bai game ka ba ya bata maka da sai ka kashe ni haka ne yake faruwa suwa suka kashe Sheikh Jafar in ka bibiya musulmai suwa suka kashe Albani Zaria in ka bibiya suwaye ne musulmi walakin qatlu ba'dukum ba'dha sashin ku ne zai na kashe sashi fauda kenan ba ku da wata manufa kawai nayi wa'azi ya saba wa ra'ayinka ya saba wa fahimtarka mu zo mu zauna mana mu zauna a ilmance in kawo dalili ka kawo dalili a a kidnappers ne kai wa'azi cewar abinda kuke ba addini bane ta'addanci ne to wannan baka musu ba sai su kashe ka kai ka ce la ilaha illallah su ma sun ce mi la ilaha illallah kun ga duniyar musulmai ya asafa mala yace fa ma za turidun ya ma'sharat takfiriyin yace ya ku masu kafirta mutane me kuke so bi'tida'ikum ala amni biladikum bisa ta'addancin da kuke a bisa amincin kasar ku ya ku yan ta'addakin nafas me kuke nema wa qatli rijalil amni da kuke kashe jami'an tsaro kuke kashe matasan gari me manufar ku me kuke so hal turiduna baladan bila amnin wala rijali amnin wala wali amr yace shin kuna son wato ainihin gari ne wanda zai zamo mi babu jami'an tsaro babu shugaba haka kuke son gari shin da kuka je kuka hana su su shiga su noma so kuke su zauna a garuruwan su yunwa ta kashe su shin da kuke cewa ba za su yi noma ba sai sun biya harajin kaza shin kuna da tabbas in sun shiga jejin ma suna kudin su ma yana fitowa ne fa fi dhillil amni annas yanhatuna min aljibali buyuta mala yace a inwal aminci ne fa mutane suke iya zuwa su sassaki dutse qala ta'ala wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminina Allah yace waɗannan mutane sun kasance suna sassakan dutse suna mai da shi gida saboda aminci wa fi dhillil amn natamakkanu min ada'i manasikil hajj wal umra mala yace karkashin ni'ima ta aminci ne zamu iya wato gabatar da aikin hajji da umara wa fi dhillil amn nuhafizu ala salati fi waqtiha karkashin inuwar aminci ne zamu iya yin sallah akan lokaci walidhalika sa'ala ibrahim alayhi salam rabbahu ni'matal amn li dhurriyyati qabla an yas'alahu ar-rizqa lahu shi yasa annabi ibrahim ya fara roƙa zuri'arsa Allah ya amintar da su kafin ya ba su arziki kamar yadda na faɗa mana faɗin Allah wa qala ibrahim rabbi wa qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan sannan warzuq ahlahu min ath-thamarat wastajaba Allah da'wata ibrahim sannan Allah ya amsa addu'ar annabi ibrahim wa ja'ala makkata haraman aminan sannan sai Allah ya sanya makka gari ne mai dauke da aminci duk duniya ba yanda yake da amincin makka aminci a karan kanka da dukiyarka da iyalanka ba ka tsoron kowa ya ta'addanci amma kusan mu ya amintar da su shine dabbaka shari'ar Allah duk yanda za a dabbaka shari'ar Allah za a zauna mi lafiya amma mutum ne ya kashe ma dan uwa sai a kama shi a kai shi hukuma sai a ma gargadi ma cewar kuma bayan an sake shi in wani abu ya same shi kai dan dan uwan wanda aka kashe wadin fa ka sani to ta za a zauna lafiya irin wannan yanayi kana ganin makashin dan uwanka yana yawo a gari ko baka isa ka daufan sa ba kenan ba a tsaye da mai haddi ko kuma yanzu wani by mistake yanzu yau ya zagi wani babba a kasar nan an san yadda zai kwana Abuja a yau amma shi wancan kidnapper da yake waya ku kawo mun miliyan goma ko na kashe wai har yanzu ba iya gano inda yake ba wallahi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati annabi yace wallahi shugabanni Allah ya ba ku kiyo ne kuma ranar alkiyama wa qifuhum innahum mas'ulun za a tsaye da shugabanni ranar da me babu duk wasu protocols duk wasu security duk babu su kai da ubangiji zai tsaye da kai ya akai haka ta faru shugaban kasa shugaban sojoji shugaban SS shugaban yan sanda dukka gwamna ciyaman ɗin yankin sanatan yankin duya aka yi haka ta faru ya aka yi aka kashe mutum ɗaya sai Allah ya tambaya ina kuma idan aka kashe mutum dubu nauyi ne sai Allah ya tambaye ka a mulkinka ne aka kashe wane wani irin mataki ka ɗauka na bawa jininsa kariya hakki ne na shugabanni su kare wa mutane ne jininsu wallahi kuma rana alkiyama fa yawmun asir bayan rana ce wacce take da sauki ba fa Allah ta'ala ya shiryar da mu mala yace ama anal awan ya ma'ashar takfirin an tafhamu qawla Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah lokaci bai yi ba ya ku masu kafirta mutane ku gane cewar fadin Allah ku fahimci fadin Allah abinda kuke ciki na ni'ima daga Allah ne wa azamu ni'matin ba'da al-iman hiya ni'matul amn wal aman mala yace ni'imar da tafi girma bayan imani shine ni'imar aminci da zaman lafiya amma anal awan ya ma'ashar takbin anta an tafamu qaulahu sallam lokaci bai yi ba ya ku masu kafirta mutane ku fahimci cewa fadin annabi sallam man hamala alaina silaha falaysa minna wanda duk ya dauki takobi wato yake kashe mu baya tare da mu am annakum taqra'una ma unzila ala rasulihi sallam wala yujawizu hanajirakum ko dai kuna karanta abinda annabi ya faɗa ɗin amma baya wuce makoshinku nan baya wucewa nas'alullah al'azim an yahfaza al-bilada wal ibada min sharrikum mala yace muna roƙon Allah ya kare ƙasa da bayi daga sharrin ku mu ma muna roƙon Allah sharrin kidnappers din nan da sharrin duma su ta'addanci ubani ta'ala ya kare ƙasa da ƴan ƙasa daga sharrin su thaniyan abu na biyu ya ma'shara takfiriyin ya ku masu kafirta mutane ya man tahmiluna fikral khawarij ya ku waɗanda suke ɗauke da tunani irin na khawarijawa ya ku kidnappers uzakkirukum anna al-i'tidaa 'ala al-anfus al-bari'a 'amma ina tunatar da ku ta'addanci wa rai wato ainihin wacce take kubutacciya wa 'ala rijal al-amn khassa da kuma masu tsaron ƙasa bil qatl ta hanyar ka kashe su haramun to wannan fa haramun ne qala ta'ala Allah yana cewa ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق kada ka kashe ran da wato ainihin Allah ya haramta sai da haƙƙi shi yasa Allah ya ce in ka kashe ta ba da haƙƙi ba to kai ma a kashe ka wala kun fil qisasi haya a kashe mutum ga iyamu da suka je Saudiya akwai gurin qisasi za a kamo mutum a rufe masa kai a sare masa kai sai suka zauna lafiya sai ka ga da wuya yana wuya ka ga mutum haka ya kashe mutum wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammida wanda duk ya kashe mu'mini da gangan fa jazaohu jahannam sakamakon sa wutar jahannama khalidan fiha yana madawami ciki wa ghadiba Allah a cikin ta wa ghadiba Allah alai Allah ya fishi da shi wa la'anahu Allah ya tsine masa wa addalo azaban azima sannan Allah masa kadadin azaba wacce take mai girma wa qala sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi ya ce kullul muslimi ala muslimi haram dukkan musulmi ga dan uwansa musulmi haramun ne fa damuhu jininsa wa maluhu dukiyarsa ba dalili ka kama shi kace sai ya baka kuɗi ka sace shi babu wannan dalili dukiyarsa haramun ne wa irduhu mutuncinsa babu dalili ka kama shi ka dora shi a mashin ka shiga da shi dajikan Allah ko ka sa ya tafiyar kilomita goma sha a ƙafa wannan ka ci mutuncinsa ka tozartar da shi ka walaƙantar da shi da wannan duka annabi sallallahu ya ce mai haramun ne wa qad akkada sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi fi hajjati wada' annabi bayan yayi ta tsoritar da musulmai kada su kashe juna kada su kashe musulmai to ai hajjin ban kwana annabi yana kokarin barin duniya duniya ta tare a lokacin sai yake musu wato ainihin bayanin hurmata dima'al muslimi alfarmar jinin musulmai wa amwalihim da dukiyarsu wa aradihim da mutuncinsu bi tashbihiha annabi ya kamanta ma bi hurmatin zamani wal makan da alfarmar wato zamani da kuma wata mai da gari mai alfarma din da guri kenan a wata mai alfarma shine watan zulhijja kuma a gari mai alfarma wata na wato wato garin makka fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace fa inna dima'akum to lalle jininku wa amwalakum duniya ne fa ta taru duniya ta taru sai annabi yake faɗa cewa lalle jinin nakinku wa amwalakum da dukiyoyinku alaikum akawunanku haramun haramun ne ka hurmati yaumikum hadha kamar alfarmar wannan yini ne fi shahrikum hadha a wannan watan naku fi baladikum hadha a wannan gari naku na makka ila yaumi talqauna rabbakum har kuma ranar da za ku haɗu da ubangijinku jininku da dukiyoyinku haramun ne a kawunan sai da fa hanya da musulunci ta yadda ala hal ballag annabi yace ku saurara shin na isar qalu na'am sabai suka ce ka isar ya rasulullah qala annabi yace allahumma shahad yace allah wato ainihin ka sheda su ma sun sheda falyuballigi shahidul ghaib annabi yace wanda ya halarci wannan taron to ya isarwa wanda bai samu ya halarta ba shine sakon ya iso mu to dan haka kai ma mai da'awa kada tsoron mai zargi ya sa baka isar da sakon Allah ba cewa jiran dake da dukiyoyin mu haramun ne ga kawunan mu farubba muballagin aw amin sami annabi yace sau da yawa wanda sako yake isa masa yafi kiyaye ga wanda yake saurara ma sai annabi yace fala tarji'u ba'di kuffara kada baya na fa ku zama tamkar kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashin ku yana dukan wuyan sashi Allahu akbar annabi to bayan ka sun dawo tamkar mi halayen su ba dabi'un musulmai ba sashin su yana kashe mi yana kashe sashi duk fitinar da duk ta faru har mu ba mu sani ba fitinan ga iya mu nan fitinan mai tatsi ne ina musulmai ne ya shiga rigar musulunci ne ko to tun fitinar mai tatsina har mu muka zo muka ga fitinan boko haram har ta yanzu lakurawa da ta zo har yanzu mai tatsinan da yake so ya dawo to dukka musulmai ne suke kashe mu da kidnappers ƴan uwansu annabi kuma ya gargade mu cewa kada ku yi wannan ɗabi'ar da ba ta musulmai ba sashin ku yana kashe sashi amma kuma kun ga musulmai sun yi watsi da wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sashin su yana kashe sashi ya ma'asharat takfirin uzakkirukum ya ku masu kafirta mutane ina fa tunatar da ku annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce awwalu ma yuqda bainan nas yawm alqiyamati fi dima abu na farko da za a fara hukunci tsakankanin mutane jini ne abu na farko shine jini ka kashe wani zo me yasa ka kashe shi wa yaqulu ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi abbas Allah kara musa da yake cewa sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabin kusan sallam yana cewa yaji'u al maqtul yawm al qiyama wanda aka kashe shi ranar al qiyama zai zo sheikh muhammad awwal albani zariya zai zo sheikh jafar mahmud adam zai zo shi da wanda ya kashe shi muta'alliqan bil qatil zai zo ya cakoma wanda ya kashe shi ranar al qiyama shine yawma tubla sara'ir yanzu ba mu san waye ba ranar al qiyama zamu gaishe shi ne matubular sara'ir abinda aka ɓoye ranar zai bayyana to zai cakomo kwalar wanda ya kashe shi audajuhu dama tashkubu audajuhu daman jijiyarsa tana zubar da jini fa yaqul ay rab sal hadha fi ma qatalani ya ubangiji tambayi wannan mina masa ya kashe ni to annabi ya faɗa daman zamanin in yazo la yadri al qatil fi ayi shay'in qutil wala yadri al maqtul ko fi aishin qatal wala yadin maqtul ala aishin qatal annabi yace zamanin daman shi wanda ya kisan bai san me yasa yi ba kawai tim ne aka sa shi aka ce in ne muka je gari kaza muka harba mutane za a ba mu dubu hamsin me manufar bai sani ba shi kuma wanda aka kashe shi bai san me yasa aka kashe shi ba gona ya je yana so ya dan yi noma ya dan samu abinci ya rufa wa iyalansa asiri shikenan kawai ya wani ya zo ta bayansa da bindiga ya harbe shi shikenan bai sani ba to kun ga kenan in ya cakomo wanda ya kashe shi ya zo da shi gaba al'ashi rana alkiyama bai da abin da zai ce wa Allah cewar mi ga dalilin da yasa na kashe shi saboda shi ma annabi ya ce bai san me yasa yayi ne ya kisan ba yanzu wanda ya kashe shi ka dafa din ka tambaye shi me yasa ya kashe shi me yasa zai ce ma wallahi kawai dubu ɗari biyu aka bashi ko dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya sai ya kashe shi kawai bai sani ba shi can jafar yanzu in ka tashe shi me yasa aka kashe ka wallahi zai ce shi ma bai sani ba ban sani ba albani zariya me yasa suka kashe ka wallahi ban sani ba ba sani na musu ba shi kai wanda ka kashe albani me yasa ka kashe shi wallahi kawai biya na aka na kashe shi kenan ana rayuwa fauda Allah ya ji kan malam kabir bana manta ina saudiya kira yace mun shamsu an kashe albani ce albani zariya eh ce Allah ta'ala ya ji kan shi ya kiran before magrib na je ni masallacin harami masallacin makka ka'aba da magariba sai ji sheikh shurem yana kuka yana karanta fadan Allah ta'ala innal ladina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم نتي شيخ شورم يا سامو labarin mutuwar albani diyan da akai Allah ta'ala ya jika malan ya jika kuma shi Sheikh Albani din Al-qatilu idan lam yatub kana min al-khasirin mala yace me kisa in bai tuba ba zai zama cikin hasararru wan nadimi na cikin masu nadama fi dunya wal akhirah anan duniya da lahira wallahi ka je ka karshen wanda suke ta zubar da jini ya karshen su yake kasancewa ka je ka karshen su jama'a duniya fa tana da wani abu ka ba Allah ma kai sallah da salati fa ya ake karewa ne jinya yanayin rayuwa duk ta buta canja da kana da shi yanzu ka zo baka da shi duba haka ake karewa ina kuma wanda jinin nakin mutane ya sha ya kashe jarirai ya kashe mai shayarwa ya kashe tsofo ya kashe kowa wannan ya zai gamu da Allah ranar alkiyama ya za ka gamu da Allah a ce mutum ɗaya ma in ka kashe zai cakwa makwanan ka zo da gaban al'arshi da kai ina kuma ka kashe mutum da yawa qala ta'ala Allah ya ce fa qawwa'at lahu nafsu qatla akhihi fa qatala ransa ta kawata masa kashe dan uwansa sai ya kashe shi fa asbaha min al-khasirin sai zama cikin hasararru wa qala ta'ala fi haqqi al-qatil fa asbaha min an-nadimin sai zama cikin masu me masu nadama wannan Allah yana magana mai kissar ibnai Adam din nan ɗan annabi Adam guda biyu Habil da Qabil Qabil hako ya kashe Habil Allah ya ce fa asbaha minan nadimin fa asbaha minal khasirin me yasa saboda annabi ya ce babu ran da za a kashe ba bisa haƙƙi ba face dan gidan annabi Adam da ya sunnanta kisa ba bisa haƙƙi ba Qabil yana da kamashu to kai rai ba zancen ban ɗaya ake ko biyu ko uku ba dubu ake magana ba miliyoyi ake biliyoyi rai ake magana an kashe su ba bisa haƙi ba shi ya sunanta kisa waɗanda suka sunanta ta da bom a masallaci har a naɗe duniya idan ana ta da bom a masallaci suna da kamashu waɗanda suka sunanta kidnapping su kashe mutum sai an ba su kuɗin fansa har a naɗe duniya idan ana irin wannan salon kisan to suna da kamashu tambaya mutum zai iya ɗauka wani abu ranar alkiyama wallahi ba zai iya ba mutum da mutum ba zai iya ba shine mai tsaye wa kansa misali hasibu anfusakum qabla an tuhasabu sai mutum ya tuba yayi wa kansa wa'azi yayi wa zuciyarsa fada tun kafin ranar da mutuwa za ta zo masa yace rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak ace da shi kalla tun kafin ranar da ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila tun kafin ranar da wato mabiyan waɗanda suke sponsoring kidnapping din da su waɗanda suke zuwa su yi din za su na tsine wa juna za su na rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atim dhi'faini min al'azabi wal'anhum la'nan kathira ko la'nan kabira a wata qira'a to tun kafin wannan ranar to mutane su yi wa kansu mi fada su yi wa kansu gargadi wannan kuma tunatarwa ne tunatarwa kuma tana amfanar da wa muminai ubangiji ta'ala amintar da mu a kasar mu ubangiji ta'ala dukka waɗanda suke da hannu a kawar da amincin kasar mu ubangiji ta'ala ka hada su da jinyar da ba ta da magani ubangiji ta'ala ka hada su da jinyar da za ta cinye naman jikinsu da ransu ubangiji ta'ala ka haukatar da hankalinsu Ubangiji ta'ala ka gusar musu da tunaninsu, Ubangiji ta'ala duk abin da ka ba su na ni'ima, lafiya, arziki, Ubangiji ta'ala duka kwace, Ubangiji ta'ala duk wanda yake da hannu a bisa cutar da ‘yan uwanmu musulmai, katsinawa, zamfarawa Allah, Allah ta'ala ka halakar da shi ya Allah, ‘yan uwanmu a Falasɗin, waɗanda Yahudawa suka sa a gaba a rumfar Amerika, Ubangiji ta'ala ka taimaki ‘yan uwanmu musulmai. Allah ta'ala ka faranta mana akan waɗannan kafiran ubangiji ta'ala shi jagoran wannan fada shine Netanyahu Allah ta'ala ka bugar da zuciyarsa ubangiji ta'ala yanda injin mashin yake bugewa ya daina aiki ubangiji ta'ala ka bugar da zuciyarsa ubangiji ta'ala ka halakar da shi ubangiji ta'ala duk waɗanda suke da hannu wajen zubar da jinin Falastinawa ba bisa hakki ba ubangiji ta'ala ka wato ainihin nuna mana izzarka da buwayarka akan su ya Allah Ubangiji ta'ala ka ɗaukaki musulunci akan kafirci da kafirai. Allah ta'ala ka samu wanye lafiya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma amina fi awtanina. Allahumma amina fi awtanina. Allahumma amina fi awtanina. اللهم اجعل بلدنا نيجيريا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم فرج همنا وهم المهمومين واكشف كربنا وكرب المكروبين واقض الدين عنا وعن المدينين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته